المرسلين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجبار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأزواج قلوب الأقراب فريد الدهري على الإطلاق حاتم الحسنين أبو إسحاق على جبران ياسور رضي الله تعالى عن شيخ مرضي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعبه بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله يومنا زمانة 30 daidai a jiyo mu na biyu a cikin jawahirul ma'ani jiya ko jiyan jiya ma'ana ranar juma'a kenan wanda muka karanta muna karanta ɗabi'u ɗabi'o'in shautijani ne da kuma yadda yake ganin ɗan uwa na addini da ɗan uwa na jini mun karanta irin siffan shautijani radiyallahu ta'ala anhu wanda yau za mu shiga akan tawadu irin na shautijani radiyallahu ta'ala anhu wa ma tawadu fillahi li ibadillah kaskantar da yake kaskantar da kansa da yake yi cikin Allah wa bayin Allah wato kaskantar da kai dan Allah wa bayin Allah ma'ana na isa amma ba zan nuna na isa ba zan yi saboda zatin Allah shine tawadu fillahi li ibadillahi eh duk abin da duk abin da ka san za a iya yi za a iya yi amma saboda Allah sai ga Allah cikin lamarin sai ya faɗi ya nuna mutanen ba komai bane shi wannan shi ne fa yana wuya hadimu bi nafsi man walahu shaujani yana hidima wa kansa ga duk wanda ya ɗauki lamarinsa min al ashabi wa ghairihi da za ka yi mu'amala da shi zai maka haka kaman kai ne za ka zama hadiminsa shi ma zai maka hidima zai maka hidima kaga za ka yi kai ne za ka yi abin amma shi zai maka eh saboda wannan shi ne saboda zatin Allah ake yi wa bayan Allah eh saboda kaga muna ta wannan misali ne kawai kamar yadda shehu mallau yake wannan sifan yana ɗauka ga baki daya yawa kai ne kana zuwa wajen shi yana kokarin zuwa wajen ka a guje durkusa maka kai kana kokarin ka durkusa yana kuma kai ne ya cancanta kai mar din a kujeran amma saboda ganin girman Allah shi kuma yana koma wajen ka to wannan shi shi abin da ake nufi kenan wa gairihim da waɗansu su fil hadari was safari a zaman gida ko a tafiya la yubali bi ina nafsi baya baya damuwa da wahalar da zai sha wa kansa fi waridin wala sadarin cikin abin da ya zo ko kuma abin da ya fito wala ya tarku ahadan ya shtagilu bi ta'azimihi baya barin mutum waye shagala wai ka dinga girmama shautu jani baya barin haka ya ga da ka ta yin haka kai ma sai girmama haka haka ka ce Allah ya ƙara imani ya ce Allah ya ƙara imani kai ma misali akarmakon za a ce kai ma akarmakon lawo misali dai kowa da yanayin amma dai na kausha lawo zai misali saboda kowa da irin yadda yake daga shehanamu aka ce Allah ya ƙara girma sai abinda Allah ya bayar din ma ya yi kuma Allah ya ɗauka darajar ku duk abin da za ka faɗa sai kai ma addu'an ta dinga dawa kanka wani abu ne guda duk wanda ya fa abu mai kyau wallahi kan shi ne duk wanda ya mummuna ma wallahi kan shi ne kyakkyawan magana an kai wallahi yana komawa jikin mutum mummunan magana an kai wallahi yana dawa jikin mutum wallahi tallahi eh hira in kai na yabo kanka yake dawa hira in kai na zargi kanka yake dawa abin gaba ɗaya kunzuma ɗin abin a jikin mutum shi yasa a ƙa'idar sufanci suke cewa almuminu mir'atul mumin duk lokacin da na kalle ka mutumin kirki to ni na ga kaina eh haka abin kuma yake domin ka ga abin ne ya dace da da tafiyarka in ashar wani yayi a cikin masallaci kace yayi daidai ai ka ga ya masallaci ne kuma yayi ashar kace yayi daidai ai ya dace da ra'ayinka ne kai ma inda kai ne zaka yi kaga ai mutum ya kalli kansa in ka ga aikin mai kyau kanka ne in ka ga mummuna duk mutum hotonsa yake gani idan ka dinga ganin wani yana da illa wani yana da laifi wa to wallahi duk kai wallahi tallahi kai duk ɗabi'a ce a jikinka eh ka ga wani bai kai ba wani kaza wani kowa ka faɗi illarsa wallahi illolin yanda suka yawaita wallahi kai ne kai ne amma wani mutumin kirki ne wa to picture ya fara fitowa kenan eh saboda duk wani abun da zaka gan shi rashin kirki bai daidai da abin da kake so bane kuma ko da an saba in yi daidai da ra'ayin ka zaka ce yayi daidai eh wani ya kunzuma wa wani ashar sai ka ce wallahi yayi maka to ai sai ka duba da salati da wannan wancan kace ai daidai wannan kace ai daidai ai kai ka san akwai gyara to a nan ne mutum yake gane mizanin kansa mizani ne na auna mutum ba shi ne sai na babukar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da wani ya mutu daga cikin sahabbai suka ce mutumin kirki ne ka san duk lokacin da aka yi rasuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tambaya hal mustarihun au mustarahun bihi zai je ya huta ne ko kuma an huta da sharrinsa sai sabi su faɗa abinda suka faɗa in suka ce a mustarihu a wannan ai mutumin kirki kenan a mustarahun bi mutumin banza ne to sai aka zo kan wani sahabi da ya rasu manzo Allah ya tambaya sai sabai suka faɗi duka ba ba mai kyau ba sai na ba maka shi kadai sai ce ya rasulullah mutumin kirki mutumin kirki ne ya ce mutumin kirki ne maza Allah ya shuru sai ce a tashi a ja sallace shi aka ja aka sallace shi bayan an sallace shi sai jibril ya zo wajen maza Allah ya ce ya rasulullah inna rabbaka yuqri'uka salama ubangijinka yana gaida kai kaga inna rabbaka haka jibril yake ce masa a qur'anin ma wa rabbuka zaka ji Allah na annabi ne Allah na annabi ne ba na kowa ba eh inna rabbaka rabbaka eh wa rabbuka haka zaka ji Allah yana fadawa rabbuka ubangijinka ba wani wanda yake shiga cikin title din annabi Muhammad shi kadai shine mai kayan yukuriyuka salama ubangijinka yana gaida kai yana isan maka da sallama ya ce duk abokananka sun ce wannan ba mutumin kirki ba ne kai kuma ka ce mutumin kirki ne yaya ka tambaye abubakar sai manzo Allah ya tambaye abubakar abubakar ya ce ya rasulullahi da ba mutumin kirki ba ne ai da ya shiga cikin mayakanka sun yaƙe ka an taɓa gani ya shiga suna so ya zamo irinsu ne yadda suke tunaninka shi kuma imaninsa bai kai ya kai hakan ba. Sai manzo Allah ya ci gaskiya gaskiya ne. To haka ne. A haka ne. Mizanin auna abin kenan. To daga nan ne za a gane. Ai duk wanda ka gan shi mutumin banza ba mutumin banza ba ne gabaki ɗaya yana tafiya ne bai kai level ɗinka ba. In ya kai level ɗinka za ka gane ya ga ɗabi'an iri ɗaya. in na munanawa ne za ka ga kuna tafiya in na kyautatawa ne za ka ga kuna tafiya to a ciki shi yasa manzo Allah ya bada mizani yace duk lokacin da ka zauna tare da mutane idza kumta min indi qaumin idza kumta min indi qaumin idan ku tashi daga wajen mutane fanzur ma yujibu uznaka ka saurari abin da za a faɗa an ya kula kal qaum idza kunta min indihim idan ka tashi daga wajen mutane ka tafi to a cikin maganan baya a tambaya me aka faɗa a kanka mutumin kirki ko mutumin banza in an ce kai mutumin banza ne aka faɗi ɗabi'a to ana son a maka wazi ne ka gyara ne ai tun maza Allah ya kawo kowane irin mizani ba wanda annabi bai kawo ba ce ka cika kaza ka cika kaza ka cika kaza kar ka je ka ce ba su su yi ta yi wallahi Allah ne yake magana wallahi tallahi idan ka tashi daga wajen mutane fanzur ma yi ujibu uzunaka haka annabi ya ce ka saurara ka ji abin da kunnen ka zai ce an ya kula laka alqaumu idza kunta min indi ta'ati fajtanibu ai abu biyu ne in ka sun ce a mutumin kirki ne yana kaza yana kaza yana kaza to kai kokari ka aikata in ka ji an ce a mutumin kirki ne ba su kai su gaya maka ba ne gaba da gaba to amma in ka tashi za a yi magana a kanka to in ka tashi aka yi magana a kanka in ba na kirki ba ne to kai kokari ka dinga gyara kar ka ce wallahi sai dai su mutu don kai haka ba mutumin kirki ba mizanin abun gaba ɗaya yana tafiya jikin mutum ne komi a jikin mutum ne ke kuma duka akwai shi a hadisan annai muhammadu babu yadda za ka yi ka gane sai ka haɗu da malamanmun dai a jikinsu za ka ɗauki abin guda ɗaya in ka ɗauka shi ne sai ka gane yadda ake nishi eh amma ba wani ka san akwai abin da ba wanda ya ce gaya maka gaba da gaba dan za a yi faɗa to da ka faɗa a yi faɗan to ka yi a bayan mutum sunan shi gulma za a sauƙaƙe amma kuma an yarda a ji mutanen da suke gurin sun ne suka faɗa a kai in sun haɗu sun faɗa to wa'azi ne wannan shi ne Allah taimake mu au yi mai zubi shay'in ko ya bambanta abin da wani abu kata ƙabilil yabi kamar ka sami shajani ka ce za ka yi irin yadda laraba suke wani wuri wala ya kaddara adam an yi su muhu bi shay'in min zalika babu wanda ya isa ya kwatanta shi da wani abu daga cikin wannan wala yara nafsu ahlan li shay'in min zalika abadan baya gana baya bawa kansa ya nuna shi ahli ne ga wannan har abada baya yi baya yadda da wannan ba ta fiye da shi wa ma adabu tawazuun sa kenan ladabin shautu jani ظاهرا وباطنا لدى شوت يعني الظاهر سلبات من الشريعة المحمدية أتكين الشريعة المحمدية وما الله يكون تعرض الله جل جلاله فشيء أبني بلغ فيه أكسل جايت واندي إسامتك شكين هكا yin ladadin manzo Allah a zahiri da baɗini cikin shari'a manzo Allah da kuma Allah wa bara a fihi ahlul bidayati ya kware daga farko wani hayati zuwa ƙarshe hasu ma ulamu zalika ta inda za mu san haka min hali ya halin shautu jane yake wa makalihi ya maganin shautu jane yake min hali wa makalihi wa shahadu lahu zai baka shaida ma taqaddama min khilali wa fi'ali cikin kowane tsakani da irin aikin shautu zan za ka iya ganewa yaya yake a cikin ba da adadin shari'a na annabi muhammadu da ba da adabi na shari'ar annabi muhammadu da ba da ladabi a cikin hadarin ubangiji to sai ce to bari ka ji kuma me adabu a wajen fuqaha me adabu a wajen sufaye me ladabi a wajen fuqaha yace ibaratun an qiyam bima bada wajibati in an ce lada adab a wajen fuqaha'u shine ibara an kiyamin biwa bada wajibat shine ka lura da abin da zaka yi shi bayan bada wajibi ka bada farilla ka bada wajibin ka kenan ko ko azumin farillan azumi ko kuma yin aikin haji sau daya ko yin salatin annabi sau daya kasan shine wajibi a rayuwa eh so ɗaya in kai shi kenan shine wajibi sauran duk ba wajibi bane to wannan adadin a wajen fuqaha'u menene shi wasunanu da sunoni min al-fada'ili sunna na daga fada'il mustahabi warra gaib da abun kwadai wal muta'alliqatu bi ahwal insan wanda suka race da aikin mutum minan min naumin bacci waya qabatin ko ido fi'ili daga bacci ya zaka yi menene wajibi menene sunna menene raga'ibu wanda ake kwaɗayi kaga idan mutum ya zo ya ba da sallah ai farilla ya bayar nafila ai kaga ba farilla ba ne sunna ne sannan akwai raga'ibu raga'ibu kamar salatul eh, sallan ta, ah, ah, tarawi ah, yes tarawi yana daga cikin eh, raga'ibu na cikin sunan san wannan mm mm da wata suna ne ma'akada Eh, kafin sallah asuba rakata ne fijir kaga raga'ibu ne Eh, an kwaɗayantar ne za ka iya yi in ka yi shi kenan baka yi ba raga'ibu kenan kowane abu ai akwai adadin sa ne to shi kenan to shi wannan a wajen baccinka akwai abin da ake kwadancin da kai ana son za ka kwanta bacci ka kwanta ta hannun dama ne ana son haka haka raga'ibu ne in ka kwanta kuma sai ka yi addu'a eh in ka kwanta ta hannun dama to in za ka juya ta hannun hagun kuma sai ka yi amma kar ka zo ka ba- ka bankare kar ka zo ka yi can kar ka kar ka yi rubda ciki irin kwanciyar yan gayu yadda ka ga dama wannan duk ba sunna annabi Muhammadu bane yaya ake so ka gane wa akalun da cin abinci ya ake son ka ci abinci kar ka ci ka makar ciki ka rasa yin zaka yi numfashi kar ka sha ka toshe wa zikirun yadda zaka ambaci Allah wa du'a'un da addu'a wa nawi zalika wannan shine adab ka kiyaye su yaya suke domin kaga cin abinci ai ba farilla bane ba wajibi bane cin abinci mubahi ne in ka ci ba lada ba zunubi cin abinci kana jin yunwa za ka ci abinci ba lada ba zunubi amma za ka haɗa mutane dubu a cikin dubu ɗari tara ba su san me ba amma ba lada ba zunubi kai ne za ka iya samun ladan da kanka in malami ne ko ka zauna da malamai aka nuna maka ka ce ka yi niyan ciyar da bawan Allah don ka ci kuma sai a rubuta maka ladan ka yi sadaka kuma kai ka ci amma in ba haka ba ka ci banza ba lada ba zunubi to irin wayannan to kaga adabu kenan a cikin indal fuqaha to wa inda sufiya me adabu kuma a wajen sufaye ibaratun ajami hisal alhairi kaga ya sha bamban shi kuma fasaran dukkan hisalul hairi duk wani abu na alhairi sunan shi adabu duk wani abu na alhairi sunan shi adabu kaga ya tari kenan wa ausatul birri da siffan din Allah fa huwa wasfun domin wannan siffa ne jami'u li ausatil mujidati ya tattare siffofi madaukaka wal akhlaqul hamidati ya daukaka dabi'o'i wanda za a yi za a gode tunasabul wasful ubudiyya tana dacewa da siffa na bawa ya ji Allah wa jalalul rububiyya da kuma daukaka na rabbu man jama'aha wanda ya tara wa'annan fakadin tasawuf bil adabi shi ya samu adabu gaba daya kaga wancan da wannan adabul sufaye ya hada na fuqaha gaba daya ya hadi ya kara wa kana adiban sai jani yana da wannan sifa shi adibi ne muta'addiban ma Allah kuma mai ladabi cikin Allah wa ma rasulihi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah wal adabu shi adabi bi ma'anar awwali na farkon nan shine na sufaye mundarijin fi hada ya shiga na sufaye mundarijin an tattala shi an jefa shi cikin na eh ya shiga na na sufaye ausawaye ai ya fi buduwa ya fi buduwa saboda fadin sa ai shi ya ce jam'u hisalil hairi duk wani abu na alhairi sunan shi adabu eh duk wani abu na alhairi eh, wannan Nasiru, Nasiru Ishaku gwamna Allah masa rahama. A baban nan ke faɗa. Eh kafin shi Nasiru. Ai ka san Nasiru ya ce shi ya yarda ɗan ɗariƙa mutanen kirki ne amma yanzu dai ina sai ya tsufa tukunna. Eh ai dalilin komawarsa wajen NTA kenan. A san lokacin da yake cikin gari ce in aka ce rashin lafiya wannan jirgin ne rashin lafiya jana'iza sallah a jam'i wannan ya ce duk yan ɗariƙa komi irin wannan ɗari'un za ce yan ɗariƙa ne sai ka ya yi da tsarikan nan gaskiya ne amma yanzu a bar shi kuma in ya tsufa sai ya shiga eh jami'in sa alhairi ai ka san faɗin ne ya koro shi daga can kuma yana ba sai da yake ba sai da yake ba je ko na wuce gidan baban nake nake tana baba Allah ka taimake mu mun da rina za wa kan jama'a sayyidina bishop jani ya hada wannan radiyallahu adaba zahiran wa batinan ka gani ya hada zahirinsa da batininsa sirran wa jaharan oye da fili wallahi darul qa'ili saboda haka mai fada yake fada a cikin baharul tawili cikin kasidarsa idan nadaqat ja'at bi kulli malihatun wa in sakatat ja'at bi kulli malihi idan nadaqat idan zai yi furuci idan za ta yi furici za ta zo bi kulli malihatin da dukkan haske wa in sakatat idan ta yi shiru ja'at bi kulli malihi ta zo da dukkan abin da yake ya samu gishiri da haske fa min adadin zahiri a adadin sa na zahiri muwazibatu alama warada shine duk wani abin da ya zo cikin sunnan annabi min al adabi shar'iyya na daga ladabi na shari'a al muta'alliqatu bi ahwalil insan wanda ya rataye na ɗabi'an ɗan adam wa muhafazatuhu da kiyayewarsa alaiha a kan ta bi ƙadarin ɗaƙati gwargwado wal imkani da yiwa fi qiyamihi wa qu'udihi wajen tsayuwansa da yanayin zamansa wal ija'ihi da kwanciyarsa wa mashiyatihi da tafiyarsa wa julusihi da zamansa wa ma rubiya radiyallahu anhu qaddu ma da rijluhu ila al-qiblati tun da ake shekara tamanin shau da ne ba taba ganin ya mika kafansa gabar ba ta azima kafa ya mika haka ya saman zama haka irin zaman nan na masallaci wanda ga ai ka san duk kalle su ka san cewa akwai abin da su ai ba sani ba a yi ta'azimar ka'aba ce saboda girin madakin ka'aba manzo Allah ba yi saboda haka shehu jani ba yi wa ma ba saka kaddun ba taɓa ganin shehu jani ya yi kaki ya tofa ta gabas ba to kaga kiyaye wa'innan wani in ka gan shi kuwa malami ne ma ya yi mi ga gabas ya tsaya ya tsare tsare shi a gurinsa ba komai ba ne to sufanci ba ta yi wannan akwai wani waliyi ana cewa waliyi ne waliyi ne waliyi ne waliyi ne ana ta magana a kansa to shafi kadar jilani ne sai suka ce suna son su je su ga wannan mutum suna zuwa sai suka same shi a masallaci yana yin kaki sai tofa ta gabas sai suka kalli jira suka fita suka ce wannan shine wali mutumin da bai san adabin alƙibla bai yi to ya tofa ya wuta gabas bai kai ba me akan wannan to kaga mu a wajenmu ai mu ba komai bane to amma wajen sufanci wani abu ne wajen sufanci wani abu ne komi sai ka bayar wawa jalisu bil masjidi yana zaune a masallaci ba taba ganin haka ba wala rafa'a fihi sautahu ba taba jin shaujani ya daga murya a cikin masallaci ba wa ma sani ahadin yarfa'u bihi sautahu illa nahahu bai taba zama a masallaci ya ji wani ya daga murya ba sai ya hana shi wa ma ra'a anna ahadan khalla bi shay'in min adabi shari'a bai taba ganin wani ya shiga wani ladabi na shari'a illa nabbahu sai ya ce wa yaqul lahu ya ce idza kana man lahu ma'rifatun biha ala sabilil inkari wat tawbihi idan yana ganin shi malamin ya ce a haka za warada fi sunnati haka yazo cikin sunnan annabi abinda dama su faye ba su cika cewa kai karya kaza ba ya ce abinda ka yin haka ya zuwa a sunnan annabi muhammad in ba ka wato me yasa kai shine ka amsa eh shine wala hibr tikabu shay'in min al-hadad an-nas baya son hawa abubuwa na daga ladabin mutane na al'ada allati lan yanha anhu shar'i idan ya ga mutane suna abubuwan su na al'ada wanda shari'a bata hana ba baya shiga walam tarji har sunnatu kuma sunna bata zo da shi ba kuma bata hana ba baya magana ittisaran nan alama warar fi shari'ati yana tsayawa gun da shari'a ta ce ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda da yawa mutane suna a- suna illantar da al'ada ba haka bane ba haka bane al'ada daban shari'a daban amma idan al'ada ta zo ta taba shari'a to anan ne ake bala'i amma in shari'a yar ganin dama tana zaune wajen take yanzu misali kamar ka ce na aurar da yata na ɗauke kuɗin sadakin ai ba haka ne shari'a ta ce ba amma kyakkyawan ɗabi'a ne saboda haka shari'a za ta ce dan ne a san kayi abu ne mai kyau saboda haka za a bari shine m- a auratayyan mu na hausawa ai mu muke aurawa mutum ɗaya kuma mu- mu biya kuɗin sadakin karamci ne shari'a ba ta hana ba al'ada ne na hausa baya kama maganganu da ake yi mutum ya ce an aurar wa Muhammadu Rasulullahi wancan lokaci Eh, shi din ne ma'anansa ne ba ai an aurar din ne ma'ana ladan ya koma wajen annabi muhammadu ne shi ne abin da ake nufi ai ba shi ce yar sadaka ba da ake faɗa a hausa ta kyakkyawar ɗabi'a ne ganin girman annabi muhammadu ne ake yi dan shi to ita ce yar sadaka Na'am, kwarai.
to to kaga ai malaman zamani ai sun ce bai yiwu ba kaza kaza ƙarya ne ba abin da bai yi ba Tan- tangaran abin haka yake rashin fahimtar ilimin ne eh rashin fa- ai ya sa wani lokaci ni na ji an ce ma iyaye mu jahilai ne sai in ji ni anan ina saulin kula saboda na ga malamai ne na- kaga wajen zama a kofar gida sunan shi da kaligo larabci ne dikkatu ne idan ka ji ya ce ni allah nisuru ne ni alimu sirru ne shi ne allah nisuru duk larabci ne sai da malaman sun tafi akan larabcin sun yi nisa sun gane komai sai aka za ka ɗauke su su ne jahilan bayan su ne malaman kuma to irin wa'annan abubuwan suna da abubuwa masu yawa na alheri kaga yanzu kaga ainihin gidana ga ɗakin bako a waje ga ɗakin- kunan bakuna ga ɗakin bako haka ne ko larabawa ba sa yi amma mu ɗabi'anmu ba ƙaramin wannan abun ba ƙaramin alheri ba ne ba ƙaramin alheri ba ne to mu da muke da wannan al'ada kaga al'ada ne ba sunna ba ne amma al'ada ne sai a zo a ce a a daina yi ka gani kuma abu ne mai kyau abu ne mai kyau to irin wayannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina da ya shiga Madina auren da ake a Makka da yadda ake a Madina ba iri ɗaya bane matan Makka da matan Madina ma ba iri ɗaya bane domin matan Madina suna da waɗansu abubuwa a idansu wanda matan Makka babu shi matan Makka yadda suke bin mata yadda suke biyayya wa mazansu da yadda lamarin aurensu yake na matan Madina yadda suke so su sarrafa ma- mazansu su zabo a hannunsu ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane saboda haka a a auren sai zama ɗabi'ar ita ma daban a auren manzala sallallahu alaihi wasallama in aka aurar sun zo sun samu matan Mak- madina in aka yi aure to za a rubuta wani abu a ƙasa sai a ce amaryan ta tsallaka kafin a kai ta ɗakin miji bismillahi bi turbati ardina haka suke tsallakawa to sai wata a wajen aurenta aka yi ta samun shari'a sai manzo Allah tambaye Aisha yace Aisha ina jin ba su rubuta abin nan da suka saba ba ta tsallaka ko Kaga, al'ada ne ba sunna bane amma manzo Allah yi. yana cin attaji jami'i to irin wayannan ka in kace duk al'ada rusasshe ne kai ne rusasshe Eh, baka fahimci komai bane a cikin addinin kana ganin ka fahimta to dole ko a samu damuwa yanzu ɗabi'ar mu na Hausa malam muna da ɗabi'a mai kyau fa muna da ɗabi'a wanda ya zarci hankali ɗabi'a masu kyau in ka bi shi ɗaya ɗaya bayan ɗaya wallahi malam muna da ɗabi'a na karamci da na fara lissafi wallahi ina ganin ya doshi hamsin ɗabi'a ne al'ada ne kawai amma wallahi ba mazmuni ba eh da aka zo sai aka mana dukan dan ƴaƴan kaɗanya aka ce duk ya rushe kai zala ta mana iskanci wallahi kuma abubuwan wasu suka ƙi dawowa kuma wallahi makarimul alaf ne ɗabi'u ne masu kyau da aka zo kuma aka rasa aka kwace na hannunmu ba a dawo mana da wani ba mu ba mu iya na larabawa ba ba mu iya sai muka ibi na turawa aro sai muka ƙara zama watsatsu haka abubuwan suke Allah ya kiyaye eh ittisara min alama warada fi shari'ati takaituwa ne akan abin da yazo cikin shari'a wa tahalluqan kuma ɗabi'a bi ahlaqi sunnatir rafi'a da cikin ɗabi'a na sunna ar-rafi'at madaukakiya wa min adabi al-batin wannan adabu zahir kenan ko wa min adabi al-batina daga ladabin manzo Allah na batini allazi dallat aqwaluhu wa af'aluhu wanda yake nuni akan zantukansa da aikinsa annahu shawt janikina radiyallahu anhu la yahtar ma Allah shi baya zabin wani abu a wajen Allah duk abin da yazo ko ya san shi ya turo shi yake nufin ayi ba ka ganin akwai wani yaro wanda yake mun faskare wa sunansa ne ababen ababen ababen faida yaron yana da imani wato gaskiya a gidansu shine kawai dan dariƙa duk faskaran nan duk itacen da ya gagara in ya zo sai ya fasa shi Allah kuwa yana zikiri yana zikiri yana yi wallahi ya fasa ya yi rawa ya yi zikiri ya yi zikiri ya zagaye itacen ya dawo wallahi ya fasa wansa ya ce min ya ba shi jarin dubu ɗari da hamsin ya canza sana'a ya ce a shi ya fi son ya nemi nashi na kanshi faskarin shi ne sana'ansa shekara hudu yana yana tara eh kudin aure yana zubawa a asusu a karbun allahu ɗanyarsa ya zo sace wannan ba magana shi yau bai kai kwana hudu bai suma mun a nan da ya zo ya tuba ya ga kudin aurensa ne kasa duk abin da ya ce haka halara ta yi ina son wannan magana kawai shine dalilin kawo ababa gashi nan a hargitse amma duk abin da ya ce haka halara ta so haka halara ta so kaga ko da wasa ne sai da ya zama ya istiwayi akan abin ya ce to billahi allazi la ilaha illa huwa idan sa idan danyarsa sai ya kashe shi wansa suka yi yace sai da su maso uku akan kuɗin nan shi da aka ce to waye zai iya jin maganar sa aka ce ai sai dai a kawo shi waje na shine da aka zo an kama yaron an kai shi wajen hunters ya sace wayan ababa ya ya kuma tafi da kudin da aka kashe wajen hunters yaron ya kwanci kansa ya sake ɗaukan wayan a cikin durowar zuwa cikin gaba sai wani ya ce ya rasa yadda za a sake tankaran ababa saboda haka suka zo da shi da kwamandan sai na ce to abu ɗaya ne na ababen suka ce ai ba san wanda yake wance to a ji a nemo mishi ya ce ya rasa yadda za a yi ya ce wallahi tallahi kuma in suka gama da yaron nan ababa zai iya kashe shi sai a kawo shi aka zo da ababa na ababa ya shigo nan ababa na ce ababa ya ce na ce akwai bambancin halara da halara ne ya ce babu na ce to halaran ne ta tura a ɗauke maka da ya yi tafiye su mana da ya tashi sai ce an gama wallahi tallahi ya ce ya yafi wallahi tallahi wallahi an nan gaba na ya ce an gama na ce to na maka alkawarin in za a kai kudin sadakin a faɗa mu sannan in kuɗi kake so na a ƙara a sadakin in kuma kaya ne zan ba da abin da za a yi zan ƙara maka sai ya ce ya ai tun da halaran ta shirya haka ya yafi zai sake neman wani kudin na ce karka da ina ciki ma da mu ban mutu ba to kaga gashi nan wanda sai ya haɗa salloli ya yi amma kaga magana ko da wasa ne gashi ya yarda da shi to sai ka haɗa sauran waɗansu wanda suke faɗa ya kace duk ƙarya ne ka yi adalci kuma ba ka yi mu'amala ba ya za ka yi ka san akwai ɗaiɗaikun na gaske dalili na kenan saboda haka ko ka ga ana yi ɗin to waɗansu gaskiya ne wasu ba haka ba ne amma waɗansu gaskiya ne allah suke nufi wannan yau kwana hudu kenan aka yi wannan abu na ce to ni kuma na na ce ba dai akwai auren ba na ce wallahi tallahi zan yi ka faɗa min zan san yadda za yi Allah ya sa kuma ina da kuɗi ba shi shi kuma ba son kyauta ba ya son kyauta shi ya fi son komi ya nema da hannu ya ce bai yarda da munafiki da makaryaci da ɓarawo ba ka ji ɗabi'a kuma Allah wata rana in yabo za ka gan shi in yabo yana yana aiki a gidana a gidan marayu za ka yi mamaki to haka abubuwan suke to kaga la ya taru ma Allah baya yin zaɓi duk abin da Allah ya turo masa kawai ya yarda cewa tijani wala yudabbiru ma tadbirihi shay'an baya cewa da ya sani ya yi kaza a'a abin ya zo shikenan kawai kamata kadama hatta annahu idza da ali nafsihi aw li ahadin bi shay'in har in zai yi addu'a wa kansa ko wani mimma kana majhulan akibatu wanda karshen abun ba san karshen sa ba aw fi hazzun ko ko wani rabo son duniya a ciki kana du'a'u talabul hayrati in abu ne wanda yana neman a yi kaza kaza kaza misali kaman aure sai ce to in akwai alheri amma ba wai Allah ka bani kaza ba kawai a eh duk abin da akibatu karshen sa akwai son zuciya hazzu na shedan son yadda kai kake so a yi maka a ce ya Allah ya gani in abin irin nasa shine ma'ana Allah man ja'al fi ikhtiyari ikhtiyarika Allah karka sa in so abin da ba kai ka so shi ba ai tattara rayuwa mutum aiki ne ai wulaya kawai ta isa iyana Allah ka sanya duk abin da zan so shi to ka so abin tukunna duk abin da ba za ka so shi ba to Allah kar ka sa so abin kaga ya taimaki mutum ko in ka dade da wannan addu'an kai ka san cewa ai akwai addu'an maza Allah Allah mu ja'alni fi ani sagiran wa fi ayyun nasi kabira Allah ka sa ni in zamo in daina ganin kaina amma mutane kar su ganni kuma a walakance wannan addu'an annabi Muhammad eh Allah mu ja'alni fi ayni sagiran wa fi ayuni nas kabira eh Allah ni kar ka san in ka kalli kanka ai ka fadi amma dan mutane sun ganka da girma ba su maka mutunci ba kuma ai kaga an an taimake ka an taimake ka an taimake su wannan maimakon su taba ka su fada bala'i in sun zanka suna ganin ka da girma kai kuma baka ga kanka mai girma a wajen ba ka kafi su ba ka ga an saisaita abin babu cuta babu cutarwa sai dai a amfana da juna ma ga baki daya komi addini ya aje allahumma kawai in mutum bai sani ba bai sani ba eh in mutum bai sani ba bai sani ba yana cewa kana du'a'u talabul khairati min Allah du'ayin su neman alkhairi daga wajen Allah ya qulu lana maratan ba'da maratin shaujani yana faɗa mana ɗaya bayan ɗaya la nad'u illa bil lisani ba za mu yi addu'a ba sai da harshe wa qalbi zuciyata mustaslimun lillahi ta'ala duk abin da na faɗawa Allah da harshe na to zuciyata kuma ta yarda babu abin nan faɗa da harshe zuciya kuma saɓani ne a faɗa da harshe na neman kaza a wajen Allah amma zuciya na ko kuma na neman kaza a wajen Allah zuciya ta wani abu daban a'a waka bi mustaslimin lillahi ta miƙa wa Allah abin da ya ga dama yayi wa yaqulu yana cewa la nuridu shay'an babu wani abin da muke so wala a talabu shay'an bana neman wani abu taf'alu ma tasha wa tahkum ma tarid Allah ka aikata abin da kake so kai hukunci da yadda ka ga dama an gane wai kula ce innama a jaril khalq lisani wato halittar harshe na ne take gudanar da lagai ba wani abu ba li'adad da kasar qulubihim saboda rashin karyewar zuciya wa gairi zalika wata harakan wani lokaci idza talabu ahadin bid'a idan wani ya ce shaudan kamar addu'a ya kula ce la ada'u ba zan yi ba adaban ma Allah jalla jalaluhu saboda wani lokacin ai suna ganin abin da ke gudana eh kai ka shiga cikin bala'i ai kwanaki na yi magana akan wannan duk yawancin manyan waliyan mun nan duk abubuwan da yake faruwa suna fahimta suna fahimta kai in aka barka da bala'in da zai zo din zaka fita ne ka tsokano wani bala'in da ana neman a warware maka sai ka zo kana neman kuma a kawar da wannan kamar ga abubuwa da yawa wanda mutane suka kasa ganewa yanzu mutum ne da kai da kanka ka san bala'i ne amma za ga son zuciya ya shiga kai ne za ka samu mutum ka sa shi misali kawai yan duniya a yanzu ka ce mutum ya yi boko ya samu ma'aikata in ya zo ya shiga aiki kai ka san salarinsa ka san komi da komi amma za ga ebo dukiya yana ba wa uba saboda haka in aka turo auditors aka ce su bincike shi in ɗan ya faɗa wa uban sai je wajen malamai a danna bakin auditors ɗin kansu ma'ana ku roƙi Allah kar a taɓa shi a bashi sai ya je lahira to a duba abin mana ba haka bane dole sai an yi amma indirectly kusan abin haka ne kuma kai ka san ba gaskiya bane ka taimake shi ko ka halakar da shi to shi kenan idan ka zo wajen shi ya ce ba zan yi ba ba zan yi ba ceto ne saboda abun to amma kuma sai kai ma da zai ce baka da mutunci abokin gabana ne yana son a halakar da ɗana yana son kaza yana bakin ciki ɗana ya fara tashi abin da za a yi kenan ya fara samun alheri eh ana nema danne shi eh wannan shine bala'in to irin wayannan don aka yi kan shi Allah kuma za a danne bakin shi ne to ka gani kuma mutum ba a ya dauko gajiya bane yanzu kwanan nan wani abin da ya faru a angon ku aka rama Allah wato da ya samu wani dan dama da ya dinga sayan gidaje ɗan ƙanƙanin lokaci kwata-kwata bai kai shekara goma a ma'aikatan ba da ya yi wani wawura da aka zo za a sa bincike aka ramka lawa an ƙwace gidaje na miliyan ɗari biyu a hannunsa a angon miliyan ɗari biyu to ai kuma surutun da ake yi aka kuma a hakan ma an bar shi ne yana nan angon ku har yanzu ma'aikaci na abuja dari biyu kuma aikin da ya fara bai shekara goma ba irin wa'in nan kana magana ya ce kana bakin ciki to kaga ba gari mu zauna talaucin mun ba mu zauna lafiya Allah ya kubutar da mu ka so duniya amma mutane na son duniya amma bala'i wajen hisabi yaya abin yake ba sa son dukiya saboda ya fi kankanci wajen hisabi mutanen Allah su ba sa son dukiya da yawa a'a arzikin da za a bayar manzo Allah ya ce ka ba mu yau gobe ka hana mu eh kutiyo ne a ba mu ran da muke da bukata ran da ba mu da shi a kyale ta wuce inda ya ji kunya duniya kuma shi yake ciki Allah ke yi wa ilman minhu shau jani yana sane bi anna ma yahtarahu Allah duk abin da Allah ya zaba huwa ahsan shine mafi kyau mai ma yahtarahu al-abd li nafsi kai da abin da bawa ya zaba ma kansa aw gairihi ko waninsa amma du'a bima warada an shari'in du'ai da abin da yazo daga mai shari'a sallallahu alaihi wasallam ma fi targhibun aw tarhibun abin da zai kwadaitar da kai ko ya tsoratar da kai aw taqarrubun ko ya kusantar da kai aw uslatun ila Allah ko sare da kai zuwa ga Allah jalla jalalahu aw wasfu ubudiyatun ko kuma siffa na ubudiyya min izharil taqati wato na daga bayyanan talauci wa tamalluku da kosawa wa tadarru'u da kaskanci wal hudu'u da kaskantar da kai lillahi ta'ala zuwa ga Allah wa kaza haka nan labut tawbati haka nan neman tuba wal magfirati da neman gafara wal rahmatu da neman rahama wal qabul minhu da neman yarda daga ubangiji wa gaira dalika fala yazalu lahajan bihi bai gushe ba yana faɗa raɗaban bihi kalbu wa lisanu zuciyarsa da harshensa wai kuma yana cewa ina zalika kullu laysa fi ikhtiyar ma Allah duk wa'annan ba ma neman zaki a wajen Allah li'annahu ma'murun bi shar'an domin shari'a ta ce ayi saboda haka muna kan shari'a wa kasiran ma jari wa kasiran da yawa ma jari ala lisanihi abin da yake gudana cikin harshensa yana cewa Allahumma ya kabbal alaika Allah ya karba ya karba maka bi ma fadlihi wa ridahu eh Allah ya karba maka bi ma fadlihi da tsantsan fadalansa wa ridahu da yaddansa wa min adadihi yana daga cikin adabin shehu tijani annahu la yuridu al-hudu fi shay'in min at-tasarruf al-aqdar Allah baya kutsawa cikin wani abu na daga tasarrufin kudura na ubangiji wala ta'aridan ko kuma kau da kai lil kalami fi ma waqa'a yayi ta'arudi cikin magana a cikin abin da yayi abku wala tamanni zawal ma huwa waqi'un minhu ko kuma Allah ya jeho maka rashin lafiya ko wani abu yace ina ma an tafiyar da shi a a bar shi kawai gama aikinsa karfin karfin sanin Allah ne saboda duk bala'in da ke cikin jikinka iya lokacin da ke cikin jikinka ai yana cinye bala yana cinye zunubi amma mu ka san ihu muke yayi ya fita yayi ya fita kawai eh shi yasa sun ce wallaili idza ya gasha sai ka ce wannan hari sai ka ce wa zaha wato zunubi bala'i shi kashi ɗaya ne cikin goma amma ya zo yake kamar baka taɓa samun rahama ba kamar baka taɓa samun rahama ba wannan idan ciwon kai ya zo mutum ciwon kai in ya tawa kai kamar tun da kake duniya baka taɓa samun lafiya ba sai kai shekara goma baka taɓa ciwon ciki baka taɓa ciwon kai baka taɓa ciwon haƙori baka taɓa ciwon kunne ba babu wani zazzabin da ya gigita ka amma ran da zai kace ga kuna ya dai kace ga kuna ba ku san eh awa ɗaya ne zai gigita ka sai ka ga duk wa'annan ni'iman kamar Allah bai taɓa maka ba shi haka yake shi bayi da yawa amma in ya zo to yana gamewa da mutum ne ya hargitsa mutum ɗan ƙanƙanin lokaci kuma shi shi ne yake cinye bala'in shi yake cinye bala'i to haka abubuwan yake to shaujani baya ta'arudi baya tamannin wani abin ya zo shi yasa dukkan wa'inda suka kai a wajen Allah in abin ya zo kace musu yaya ka za ce alhamdulillah suna godiya cikin Allah duk abin da suke ciki zaka ga kamar suna nishadi to wannan sirrin wannan shine Allahumma ya ladifu as'aluka ludufa fi ma jara bihil maqadir duk wani abin da kaddara ta hukunta to Allah muna neman ludufin ka sai ga bala'in gashi da karfi da girma amma sai a hafafa kuma yana jikinka amma sai ba za ka ji shi ba ba za ka ji shi ba sai ta tafiya wani yace abu kaza ne ya same ka yace wallahi in shine zai zai iya mutuwa kuma gaskiya ne amma kai ba ka ji sai ya ga babban ɗanka ya mutu amma kuna hira da mutane kuna kuna kana dariya ba komai Shi- matarka ta mutu haka Allah ya ɗauke maka wannan raɗaɗin amma wani ya tashi a tsaye ya tsaya ma ba zai iya ba billahi lazi zai faɗi in ya dinga kuka sai ya ji kamar zuciyar za ta tsinke amma wani sai ga an ɗora mar wannan nauyin ya ɗauke to shine hikiman as'alukan ludufa fi ma jara bihil maqadir duk wani abu na kaddara in ka jefa mutu ubangiji ka sa man ludufi ciki duk wannan in ka bi kana neman zama da al- ka san zai za a yi a yi to tunda za ka yi kuma shi Allah in ka bashi amanan kanka to shi kuma in ya zo sai sassauta ba za a ga abin ba amma kuma ga abin a jikinka wanda gidan wane ya rikitar da gidan gidan wane ma ya rikitar da gidan gidan wane ma ya rushe amma kai sai a ganka kana kaman ba a taɓa yi ba eh wannan an faɗa min cewa akwai wani mutumin da Allah ya bashi irin wannan ƙarfin imanin wanda muka je kusa da shi din nan ya sa ruwan nan ta waje makwabcinka wanda makwabcina ta nan shi ai an taɓa kama kayansa nan miliyan saba'in an taɓa sa shi a prison ya yi shekara uku ya dawo ya ci gaba da neman dukiya bai koma baya ba ya faɗi ya tashi ya dawo ya ci gaba mutane suna ce anya mutum ne kuwa saboda juriyan bala'insa kwanan nan an kama mar kaya na sama da miliyan tamanin akaram kallawa amma haka yake a kasuwan yadda yake bai canza ba kaga wani sai ce ya mutu eh ya gama mutuwa to to irin wannan daukan a kadarun tausi'u sadari in shirahu sadari ne idan kirjin ya budu to in ka dauki abin sai baka mamaki to kuma ana daukan haka ne daga duk bala'i yana faruwa ne daga buduwan kirji rabbi sharah li sadari wa yassir li amri to shine Allah ka taimake mu Ah, wa yu'addul hudu fi zalika yana lissafawa kutsawa cikin makadiru kullu itira da Allah kamar mutum yana ja ne da Allah wasu al'adami ma'ahu kamar mutum ya yi su al'adami ne tare da Allah wayan sibul qusura li nafsihi duk wani takaita yana dangana shi ga kansa ne wayaran naqasun minha kuma yana ganin tawayan kima yuktala bihil abd min al-qaba'i cikin abin da Allah ya jarabci bawa na daga hukunci kaga ah, ba hadisul qudsi yake cewa idan mallam yarda bi qaba'i duk wanda bai yarda da abin da na hukunta ba walam yasbir ala bala'i bai yi haƙuri da abin da na jeho masa ba fal ya kharuj min tahti sama'i ya fita daga ƙarƙashin sama na wal ya dalib rabban gairi ya je ya nemi wani ubangiji ba ni ba Allah, ba yi fada ba to wa'innan su ne in ka tashi addu'a ka ce to Allahumma ni as'aluka al-ludba fi ma jara bihil maqadir ai qada'u ne duk abin da ka hukunta to ka bani ikon dauka kuma ka sassauta mu duk abin da ka hukunta ka bani ikon dauka kuma ka sassauta mu to can bayan ka dauki wannan ad- addu'an kuma na Shehu Ibrahim da yake faɗa Allahumma ij'al fi ikhtiyari ikhtiyarika Allah karka sa in nemi wani abin da ba kai kake nufi na da shi ba duk ba ka ɗaura kanka ta hanya mai kyau ba? Gwamnati ta za a kama ka da laifi ne kace to eh, wannan shayin eh, shagamu wanda shayi ke faɗa mana malam wadda na shagamu ya tafi aikin haji shayi yake gaya mana sai ana kama masu ƙwaya sai ya zo ya ce wa masu aikin ƙwayan aikin maka ya ce me kuke nema ne aka ce ƙwayoyi ne sai ya sa hannu a jiya ciro ya ce to ni ganawa ya ce amma ni ina sha ne don kar in yi bacci in yi salati wa annabi sai aka ce wuce da naka haka da ya gana da cikin sai ya zo da ƙwayoyinsa wanda ya ebo daga Najeriya ya ce me kuke nema ka ce ƙwaya ya ce to ni ganawa amma ni ina sha ne don kar in yi bacci in yi salati wa annabi za ka ce ya wuce ni na shi
ma kama ba ba amma sauran an saka masu ana kamawa ne to duk abubuwan da kaga menene manufan Allah ya nufa da abin kuma sai abin ya tafi akan manufa sai malam wadda na sha zamu eh to haka abubuwan suke sai ka ga abin kaman wani abu amma ba haka bane wani zai zo da goro ka ga ba a son goro dai a shigar shi kuma ana kwacewa ne ma a hannun mutane amma wani ya zo da shi zai zo da shi da yawa ya ce wannan na rike shi ne saboda ko jari i mean ko ko guziri na zai yi kaɗan in sayar saboda in samu wani abu sai a ce wuce da zaka amma wanda yake ɓoye-ɓoye sai a kama shi a kwace a tsayar da shi a iyakon a walakanta shi a cimar mutunci amma wannan gashi saboda ikhtiyarinsa ya zama ikhtiyarun lahi akwai abubuwa da yawa wannan mutum in bai shiga ciki ba ba zai sani ba kuma sai an tafi a minwalin ka riga ka ba wa Allah kanka tukunna kasuwan ya cika in matukan baka ba wa Allah ba da yadda ka shirya ne baya yiwa Allah ya kiyaye ba da itirafin bayan faɗa annahu min Allah shi ya yarda da komai daga Allah ta hallukan ya yi ɗabi'antuwa zai akhlaƙi shari'a ce da ɗabi'a na shari'a wata haƙuƙan ya yi ta haƙuƙi bi annal kamala shi cika layin sabu ba a nasabta shi illa lillahi Allah ne kawai kama Allah shi ne kawai ya samu kamala wala yusabu da gari ba a nasabta kamala ga wani Allah wayin kana asar min asari kudrati ko da yake akwai asari na asaru kudratul lahi subhanahu wataala wanda ake ganin mutum ya kai wani abu laligari amma ba na wani bane na Allah ne ba mura'atun wannan kiyayewa ne lima kamil adabi ma'ahu saboda cikan ladabi ma'ahu ta'ala saboda ubangiji ya karkaka ya daukaka ba za mu kai mu ayata ba zan tsaya ana sai gobe wannan hikaya tana da amfani ita ma Allah ce mu Allah ba mu ilimi albarka Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya sa mu daga cikin bayan salihai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبقنا الشر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انتدار الأزل صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد زاد ما في المتواه من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين لا رب العالمين